kowa ya bude bluetooth ɗinsa zan turo saƙon da in ka rike shi ba ka tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن هو مسأل بركة ما سراره wanda ke tare da aminci rediyo yanzu muna muku fatan kuma ne cikin ƙoshin lafiya tare da dukkanin lokacin al'ummar musulmi inda shirin gwanayen ƙur'ani ke muku barka da wannan lokaci shirin ne da ke zuwa muku kai tsaye daga nan aminci rediyo mita dari da uku da dubu tara zango na fm to a kwana biyu dai na ɗan samu na kusa ne amma alhamdulillah muna gode wa allah subhanahu wataala da ya sake sada mu a wannan rana inda za mu dora daga inda malam suka tsaya ko da yake da shirin namu yanzu zai zama shine na biyun karshe sai kuma Allah ya sa mun dawo daga Ramadan idan Allah ya kaddara mana gani kuma muna fata ma Allah ya kaddara mana zan yi samu cikin bayan su da za su fi samun moriyar wannan wata na Ramadan kuma ya samu cikin bayan sa da zai gafarta musu ya yanta musu ya yanta su ya kuma yi musu alƙawarin aljanna sannan kuma Allah ya samu cikin bayansa da za su jajirce sosai su yi duk abin da Allah ke so a cikin wannan wata Allah ya farin ciki da mu ya kuma karbi ibadanmu. To da yake shirin namu zai zama kusan ya sha bamban da sauran muna tare da gwani Abdulbasit gwani Rabe wato fage kenan. da kuma gwani misbahu aliyu babu gwani wanda duka gaba daya muna tare da su a cikin wannan wannan daki na yada shirye-shirye na aminci radio ni kam suna na muhammad sani abubakar inda nake rike da kalar shirin yanzu za mu kuma gurin shi gwani abdul basit gwani rabe da mun je yau mai kamata mu tattauna wanda zai ja hankalin mutane ya kuma amfani su duk da dai shirin namu yana da gabobi guda biyu ko na'am na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘Yan uwa masu sauraron mu duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To, kamar yadda Malam Muhammad Sani ya faɗa muna neman afuwar ‘yan uwa wancan satin da ya wuce duk mun tsinci kawo mu cikin tafiya. Ni ba na nan mun je Gombe gidan gwani ino ya hidimar auren ‘ya'yansa, akwai gwani musalata shiya shi ma ya ƙara aure. akwai gwani ya haya mai koma tsangaya shi ma ya yi aure to to duk ba mu samu Karawa wani ba.
shi ma?
eh a a shi gidan farko ya shiga oh yanzu giya ɗaya ce da shi yanzu giya ɗaya ce Mm.
to dai duk muka haɗa muka je muka yi musu alasan ya alheri kuma muka samu halarta shi na gidan gwani inuwan Mm.
ya'ya uku ne ya aurar kuma To.
mun samu mun ziyarci gwani sani Mm.
gombe babban Gwani Sani tsangaya Gombe. ok yana nan dama a kwarai kuka yana nan Masha Allah.
ya samu lafiya alhamdulillah an shekara ta kai ɗari amma abun kai ka ce To.
shekara hamsin da wani abu insha Allah da dai sauran muna kara masa wani albarka a wannan rayuwar gwanaye mun ziyarce su alhamdulillah kuma muna neman Allah ya ba mu ladan wannan tafiya amin to kuma gwani isa ka shahara a cikin satin da ya bayan litinin ta wuce ranar eh, juma'a Mm.
shi ma an samu karuwa a wajen shi ta ya mace Aisha ba?
An yi suna Ju- juma'an da ta wuce an samu aisha Mm.
to haka shi ma dai gwani ibrahim mai dahara to yau din ma gashi mun tashi su kuma sun yi tafiya Mm.
shi gwani isa ka shahara ana da shi ma gwani ibrahim mai dahara tafiya ta kama shi yanzu haka suna hanyar samu naka za su je abin nan Za su samu nasu kenan.
Kaduna, to su ma za su samu nasu
ka san kwanakin baya ma sun je wani daurin aure a kan samu na kamar da suka yi ta shan wahala Wanda na suka suka sha wahala, tsallake aka- ruwa aka hau ruwa da mota.
kwarai kuwa a tafiya da ta dauke su ne guda wajen har sha biyun dare ma dai ba su dawa Kwarai- kwarai da gaske wallahi.
Mm.
to alhamdulillah kamar yadda malam Muhammad Sani kai magana wata gaba ce muhimmiya da nake ganin ya kamata mu tattauna ta na'am ka san kullum mun zauna muka faɗi cewa wannan shiri na gwanayen alkur'ani daga cikin irin amfanin da ya samar shine wasu daga cikin yan uwa Mm.
suka yi shawara suka ga cewar ya kamata a buɗe wani shafi Mm.
a whatsapp haka Mm.
da facebook da telegram da dai duk kafofin sadarwa Mm.
kada ya zama na iya mu kadai da muke Kano muke amfana da wannan abu kuma suna saboda bukatar irin kenan yawa saboda irin amfanuwar da ake yi da shi program din eh to shine sai Kasan- aka yi shawara haka na ka san wani wannan shafin Mm.
kusan shi ya haɗe duka hanshin duniya ne baki ɗayansa Kwarai, kwarai da watakila sai ka ga ya fi gidan rediyon ma Kwarai.
ya- in ba waɗanda suke sauraron mu ta intanet na ba kwarai da gaske kwarai da gaske to wannan dalilin yasa da aka bude wannan shafi duk sati in an yi shirin nan za a tura a ciki wanda suke nesa daga kasashe da sauransu za su dauka za su ji haka to kuma sai muka yi amfani da damar mu cewar to ai tun da malamai ka haɗa manya manyan gwanayen alkur'ani to me zai hana mu dinga samo wasu abubuwa alkur'ani mu fito da su mu ce to ga abu kaza a nemo mana irin su da yawa Yeah.
misali tunda wannan shirin in mun kula za mu ga cewa gwani bira mai tsara ana tattauna abubuwa da suka shafi mutashabihat na harji haka ne haka ana tattauna su Mm.
to sai muka bi ta wancan a wannan shafi na gwanayen alkur'ani ta whatsapp da facebook din sai mu dubo su abubuwa waɗanda suke ɗaiɗaiku ne a gurare daban-daban Mm.
sai mu ce to ga kala ɗaya ya za a nemo mana sauran assignment ne yawwa Wajib assignment kenan.
ne, yawwa wajibul manzili Mm.
to irin wannan muka yi to alhamdulillah muka fara da gwajin na farko muka ce ayoyi waɗanda suka ƙare da kalma iri ɗaya kamar yaya kalma ba harafi ba misali kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala innahu fakkara wa qaddar Mm.
kaga qaddar ko Mm.
fa qutila kaifa Qaddar.
thumma qutila kaifa qaddar to sai muka ce to irin wannan tsarin da wannan salon a cikin alqur'ani Mm.
a nemo irin waɗannan a cikin alqur'ani a samu aya ta kare da kalma iri ɗaya guda uku a jere ba tare da wata ta shiga tare ba oh wata wata to da da tambaya zan yi Eh, a, kar wata Nace tunda- tarwa tsakanin- nace tunda ana gambiza Eh.
akai ba azizin mukuta dirra da shiga ciki shiga.
Eh, yau to shi to irin wannan to na muka wara gani ma yi abin nan muka fara da shi to bayan mun yi wannan mai guda ukun nan sai kuma muka yi mai guda biyu to su masu guda ukun su ba su da yawa dama sosai Mm.
kamar na farko akwai gwani sani kura Mm.
Allah ya kara masa lafiya Babba kenan.
eh gwani sani kura yana nan a dan dishe gwammaja so anan ma yake eh a nan yake Na ɗauka a yau bai To, shigo ba.
a wannan a wannan lokacin da aka riga aka ba da wannan assignment Mm.
to gwani sani kura yayi maza sai gano mana cikin suratul rahman Mm.
akwai wasu sama'a rafa'aha wa wada al-mizan Mm.
Allah ta digau fil Fil mizan.
mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul Mizan.
mizan Kwarai kaga kuwa.
mizan uku sun hada Uku, eh, guri ɗaya.
gaskiya ne sannan akwai gwani amin daraktan tilawa naka ba gwani misbahu Mm.
shi ma ya gano wani a cikin qur'ani sura ta karshe Mm.
kula uzu bi rabbin nas Mm.
malikin nas ilahin nas kaga kalmomin nas nas guda uku Mm, mm.
sannan akwai ni mai magana Abdul Basit Mm.
ni kuma na gano akwai lamassakun fi ma afassum fi azabun azim Mm.
in talakawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmin wa tasbuna wahayna wa huwa inda Allahi Azim.
Azim.
wa laula yasmi'tum qultum ma yakun lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha butanan Azim. Gaskiya Kaga ne.
azim azim guda Guda uku sun haɗu ba- ba- tare da ba- wani abu ba ya yi shamaki.
imtisali ba yawwa Eh, to sannan akwai gwani abba abba dan gwani funtuwa Na'am.
A funtuwa Ah, shi na kuma ɗauka daga ɗan gwani funtuwa.
nawa.
a ba shi ba shi ma dai nawan ne to akwai faɗin Allah subhanahu wata'ala fa tabarakallahu rabbul alamin huwal hayyu la ilaha illa huwa Hmm.
fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil Rabbil alamin.
alamin kaga alamin ko Hmm.
qul inni nuhitu an a'budu allazina yashrukuna min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima Li rabbil alamin.
kaga alamin uku sun hada mu gaskiya ne to sannan akwai gwani kabiru dan uwan shi gwani abban dai Hmm.
shi ma funtuwa Mm.
shi ma ya gano wannan faɗin Allah subhanahu wata'ala qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula Eh.
wa ma mana annas an yuminu iza amulu dai illa an qalu ab'atha Allahu basharar rasula قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا Gaskiya.
To kaga kalmomi uku Mm.
sun tsare a ƙarshen aya ba Mm.
tare da wata ta shiga tsakanin gaskiya su ne ba.
gaskiya ne sannan sai muka samu na shida shine gwani Idris Muhammad Idris Gaida na'am Eh, wannan shi ma ya gano mana mahiru fa mahiru mahiru cike da baya Na'am.
to shi ma ya gano mana faɗin Allah wacce wannan ita zaka in mutum ba ya nutsu sosai ba zai gano sun haɗa a guri ɗayan ba Na'am.
saboda tsayin ayoyin Mm.
faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wannan maja'a rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'amuna baza fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim Mm.
ka'annahum la La ya'lamun ya'lamun. Na'am.
kaga kuri wata ba'u to in ka karanta wata ba'u kaje san karshe zaka tarar da khairul law kanu ya'lamun Na'am.
saukun nan zaka tarar da wala wannan amun wata qala masubatu min indillahi khairul law kanu ya'lamun Shi ma kaga dai.
ya'lamun guda uku sun haɗu guri Ƙwarai kuwa, ƙwarai kuwa.
to sannan sai na bakwai gwani abba dan gwanin da sai ya kuma gano shi ta fadin Allah ulaika lahum uqubad dar jannatu adnin yadkhuluna cikin suratul ra'd Eh.
wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma Uqubad dar.
dar Mm.
wallazina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusalla wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar.
kaga dar dar dar guda Gaskiya ne.
To, now sannan akwai gwani Saleh now gwani Sale Gombe gwani Sale Abu Yusuf Mm.
Gombe to shi kuma sai gano mana faɗin Allah cikin suratul Qitali ko kuma suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Na'am.
wa annal kafirina la mule lahum lahum inna Allah yadkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu alladhina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama taqulu al-an'amu wan-naru مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصرة لهم.
to kaga haka aka samu wa'annan guda takwas ai ya burge ni sosai wallahi tallahi guda takwas ina haka aka same su guri daya aya uku su jeru da kalmomi iri daya a ƙarshen aya Mm.
to da muka gama tattauna wannan sai muka bawa akwai gwani sani tilo Mm.
Allah ya kara masa lafiya dorayi Mm.
kenan shugaban makaranta na karamar hukumar gwale Na.
in dai ba an canza ba dai na san shi ne da eh to shi kuma sai muka bashi aiki muka ce to aka ranku Allah a matsayin ku na wa'anda kuke jagororin mu wayannan kalmomi gashi manyan malamai sun binciko mana su masu uku ukun nan Mm.
to ku bincika mana abinda malamai suka faɗa game da tafsiri da bayanin ulumul qur'an shin akwai wata munasaba da ta sa kalmomin nan suka maimaitu shin ma'anar su duk iri ɗaya ce Wai.
ko kuma akwai ma'anar ta ɗaya daban ta biyu daban ta uku daban now to sai muka fara gwajin dafi da wannan na farko da gwani sani kura ya bada Eh.
na mizan mizan Eh, mizan eh.
sai ya zama na bayanan da ya bayanai masu kyau na cewa mizan ta farko tana nufin ma'auni ta biyu tana nufin ko tashin alƙiya haka dai Na'am.
ya bayanai masu kyau now wallahi da bincikowa da marji'i da komai wanda sai wanda ya koma shi shafin wannan alƙur'ani shi zai ga wannan bayanan to ai um, wani eh ah, ni abin da nake gani mm.
idan har Allah ya sa mutum wanda yake da ilimi ne na tafsir din hannunsa na iya kaiwa ga kowane nau'i na tafsir kasan akwai wasu tafsirin da ya fi shuhura Gaskiya ne.
wajen tafsirul qur'ani bil qur'an bil qur'an gaskiya ne akwai wanda yake tafsirul qur'ani bi hadith bil hadith bil hadith Mm.
sannan kuma akwai wanda ya fi mai da hankali da kimiyya da kimiyya gaskiya ne.
eh akwai wanda ya fi mai da hankali ga kaza malaman tafsirat da yi Eh, irin su kowanne da irin yanayin ibn yake.
hajar din nan Gaskiya ne.
eh, wannan kai eh, eh, ibn Ibn kasir Kathir, eh, da ibn Tabari, jarir da kuma tabari Ibn Jarir, eh, eh, Tabari, Tabari.
eh, da sauransu da su kurdubi Kwarai da gaske.
to kowanne idan ka duba akwai inda ya fi mai da Akwai inda ya fi mai da hankali hankali.
to kamata ya yi a ce duk wanda zai yi wannan Mm.
ya zama ya yi mana voice mai kyau Mm.
idan aka turo kwana ɗaya kafin kamar ranar lahadi ko asabar Mm.
sai a tuturo sai mu zo a sauke sa'ana sai a gyara To shi kenan.
don haka Mhm.
idan aka zo idan bayanin yana da yawa Mm.
sai mu ɗauki ukun farko Sai a yi misali bayani.
kamar na cikin suratul rahman Eh, da na cikin mizani, suratul mizani.
kitab da na tunda Eh.
sun fi kusa da juna Eh, haka haka.
eh da haka Mm.
sai mu ɗauka sai mu kawo bayani akan Mm.
cewa ga bayanan da aka yi ga littafin da aka samo ga hujja ga dalili Gaskiya ne.
wannan zai kara wa mutane Kwarai, kwarai da faɗin kwarai, ilimi sannan kwarai.
kuma shirin gwanayen ƙur'ani Wallahi, kwarai.
tunda yadda ƙur'ani yake da faɗi Ah, faɗin gaske.
eh an ce wai Ai, wato kurmar ruwa ne abin da ko zai baka mamaki.
Mm, Ai da muka gama ukun nan mm.
da kofa ta bude mutane su gane ga abin da ake Eh.
nufi sai muka ce to a nemo masu biyu.
masu biyu Wallahi da aka dinga nemo sai da aka samu wajen 80 da wajen biyar.
ka gani wanda da yan uwa duk ba a san da amu da Kwata kwata ba wanda an hankalin san da sai kai su gurin.
amma ba a damu da yadda suke ba Eh, Eh, ba wanda hankalin sai kai gurin tunda mafi yawa in an ci hadisi kawai hankali ya fi tafiya na ɗaya na biyu guri kaza Ina ya kaza, fara, guri ina ya kaza, kare.
ina ya fara ina ya kare ina Eh, da tsakiya ina eh, da suka in akwai tafi, gambiza suka daga ina tafi, aka aro ta.
ina gambiza ina irin wannan gaskiya ne to ana yin wannan din da muka yi wannan na ɗayan sai muka ce to yanzu a nemo masu biyu biyu Mm.
muka bada misali na farko na ce to kamar faɗin Allah da ya ce ina alaina jam'ahu Wa Qur'ana.
bai za ka rana fattabe Qur'ana.
To, wallahi da aka fara farko wanda ya bude kofa eh Profesa Gwani Munir.
Na'am.
Gwani Munir, Munir, Munir Jafar Katsina.
mm, ban Dr.
taɓa jin sa Munir.
ba Ah, Dr. Munir kuwa ma'aru.
Ka ce professor, ka ce wai- ka ce- Profesa ne, yau.
farkon dakta yanzu ya hau profesa.
yawa to ai da na ji kayi upgrade kuma ka zo kai downgrade Yanzu na dawo na koma na yi upgrade. Eh, Eh, Prof na.
ne, prof ne, gwani mu gwani za mu fara cewa tun da Ah, yanki da abin da wannan ya ya kamata ai kawai.
mu kai masa ziyara Eh, kuma wallahi mun yi shirin zai shigo program ɗin nan sanda muna tattauna.
asali mu ya akan kamata mu Al-Zarnawi.
fara zuwa eh sanda muna tattauna akan albarnawi mun shirya zai shigo to kuma ranar da ya shigo garin sai ya zama na kuma uzurrukan sun yi yawan da har lokacin ya kwaci shi yasa to amma da insha Allah mu nemi appointment eh, ko da muna bayan nan.
azumi a insha Allah Idan muka nemi akwai- inda- inda ka appointment.
same da ka same shi to idan muka nemi Eh, Allah appointment yadda.
ko da mu biyar ne insha Allah sai mu je sai mu tattauna da shi Insha kuma daga nan sai Allah.
samun da ranar da zai zo insha Allah insha Allah Eh, saboda zai su daukar abin da mahimmanci wallahi to dai kaga da ya fara farko sai ce Allah ya ce fafirru ila Allah inni lakum minhu nazirun mubin Na'am.
la tazalu Allah ila na kare inni lakum minhu nazirun mubin kaga mubin mubin ka gani kuma nazirin duka yawa kowane nazir Kowane da nazir ɗinsa yake kowane da zuwa.
nazir ɗinsa Mm.
wasu ba'i wa tsarik kaga a tsarik wa Eh.
wasirika ma tsarik Mm.
sannan alam ya tikum nazir kalubale kar za a da Nazir.
fi Ƙwarai.
ashabi sa'ir fa Mm.
sun kalli ashabi sa'ir Sa'ir, haka ne.
fi sudurin nas min aljinnati wan nas
Masha Allah, eh, eh.
kage kawo mana guda hudu guda biyar Na'am.
nan take Mm.
wani Idris Muhammad Idris Gaida Mm.
ya kawo mana nazan lafi lailatul qadr wa wasirika ma lailatul qadr Gaskiya ne.
alhaqatu walhaqa wa Ƙwarai kuwa.
adraka walhaqa Mm.
alqari'atu walqari'a wa adraka walqari'a Mm.
sannan zalika alfawzul azim wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun min al-madina wa ridwan lifati la ta'lamuhum la ta'lamuhum sanu'azibuhum marratayn thumma yuraduna ila Azabin azabin azim.
azim kaga azim Tabbas.
azim guda biyu sun haɗu Mm.
sannan sannan sai gwani amin director shi ma da ya tafi ya dinga yi ina ji shi ya kawo sun fi nawa fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra la uqsimu bi hadha al-balad Balad.
wa anta yallun bi hadha Balad.
al-balad ulaika hum sharrul bari'a ulaika hum Khairul.
khairul bari'a Khairul.
sannan ai abinda abinna in kana min al-kazibin wa yadraw an al-azab anta shara arba sharatin billahi innahu lamin al-kazibin ga ta ga ta- ga ga karshen suratul eh, zilzal izil za ita kaga Eh.
ni khairan yarahu Eh, kana idan sharran aka kawo yarahu, su gaskiya.
to sannan ga fazarhum wa ma yaftaruna qalu hazihi ana amu Mm.
in kace can karshe zaka sarar da sai zihin bi ma kanu yaftaru Na'am.
kaga bi sun hadu Mm.
falakta hamal aqaba wa ma adrika mal aqaba aule laka fa aule thumma Aule aule laka laka fa fa aule aule. Ƙwarai, suratul Kaga ni, Qiyamah ba?
fa uslihi saqar wa ma adrika ma saqar yawmil fasl wa ma adrika ma yawmil fasl Ƙwarai.
haka ya kawo su to ga gwani rawa na kuma Eh, gwani rawa na gurdu wallahi ka san mun yi sabani da Allahu akbar shi ranar da ya zo bana wallahi gun dade sosai wallahi ranar baka gari Mm.
to shi ma ya kawo haka bi ali fir'auna sul azab annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yamtabun sa'atu adkhilu ali fir'auna ashadda al azab kuma dai sannan la min al mustafain al akhir Eh.
kullum min al akhir Gaskiya kaga ne.
a tare suke Mm.
wala kadar sallah fihi munzirin fanzur kaifa kana aqibatul munzirin Mm.
bi za kawai sai dai an zo bayani a bambance su biyu.
gaskiya ne sannan izza ahal mursalun idza arsalna ilayhim muslimin fakazzabu wa fa'azzazna bi salihin wa qalu inna ilaykum mursalun kaga Mm.
mursalun bi sun Mm.
sannan inanta illa nazir sannan illa khalafiha nazir kaga da sun haɗu guri daya Haka.
sannan ai eh, abi an yakuna ma as-sajidin qala ya iblisu malaka alla takuna ma as-sajidin tabbas kullum fi kitabin mubin sannan in hadha illa sihrun mubin wala ina Mm.
karna anu azaba cikin umamin dabbatin Mm.
sannan ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun man amila salihan min zakarin wa unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kaga ya'maluna bi sun hadu Mm.
sannan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun sai fa inna allaha ganiyun anil alamin Mm.
kaga bi sun hadu sannan wallahu shahidun ala ma ta'malun sannan wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun Mm.
akwai wallahu samiun alim qala timra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi wadni wa harara shi wa in kaje karshe zaka san da innaka antas samiul alim Mm. Mm.
to sannan akwai wa illa wa antum muslimun am kuntum shuhada a idh hadara yaqul maut in ka je karshen aya zaka tarar da wa nahnu lahu muslimun Na'am.
kaga muslimun bi sun hadu Mm.
kazalika haqqan alaina nunajjil mu'minin qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini in ka je karshen aya zaka tarar da wa wa umirtu an akuna minal mu'minin kaga mu'minin bi sun hadu Mm.
wannan duk wani rawa na ne fa Na'am.
akwai hum fiha khalidun wallazina kasabu sayyi'ati in ka je karshen ta zaka tarar da hum fiha khalidun wa yawma nashruhum sannan akwai hum fiha khalidun wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun wa ila khazna
na'am akwai fa afuza fawzan azima fal yuqatil fi sabilillahi allazina yashruna in ka je karshen ta zaka tarar da fasawfa nutihi ajran azima azima ba sannan akwai wa kana fadlullahi alayka azima la khayra fi kasiri in ka je karshen ta zaka tarar da fasawfa nutihi Ajran ajran azima ba.
azima ko wani shakikin rasula Mm.
akwai fa innal izzata lillahi jami'a in ka je karshen wakar nuzula alaikum din zaka tarar da inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama Jami'a. Mm.
to sannan akwai fa furuq bainana wa bainal qawmil fasiqin Na'am.
qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard Mm.
fala tas ala al qawmil fasiqin kaga Tabbas.
fasiqin nabi Mm.
inna allaha la yahdi al qawmil kafirin abani rana na kusa tijira a ya la ce yahdi al qawmil kafirina Wannan duk- duk ayyana ne.
kafirin duk shi ya kawo wannan na'am akwai in kanu humul galibin falan ma ja'a saratu qalu fir'auna ayyana lana rajulun kunna nahnu galibin kaga galibi na biyu akwai inna Allah gafurur rahim kur ya ayyuha nabi qul liman fi aydikum zaka tarar da wallahu gafurur rahim in yuridu khiyanataka na'am akwai fallahu ahqqu an takhshawu in kuntum mu'mini zaka tarar da wayashfi sudura qaumin mu'mini Mm.
a ƙarshen aya ta biyu Na'am.
akwai akawu haruna nabi'a wa dhkur fil kitabi zaka tarar da ƙarshen ta yace wa kana rasulan nabi'a Mm.
kaga nabi'a bi sun hadu akwai fataba alaihi wa hadi qala habita minha jami'a a ƙarshen aya zaka tarar da fa in ma yace innakum minni hudi hade da hudi Na'am.
suna da kusa wannan hada wannan huda Mm.
wannan fi'ili wannan kuma suna Mm.
to sannan zaka tarar da nafkatun wahida fa idza nufikha fi suri nafkatun wahida wa Mm.
humidat al-ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan Dakkatan wahida.
wahida kaga wahida biyu Mm.
akwai wa kasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu Wal wal qamar.
qamar akwai lafisi jin wa ma adraka Ma ma sijjin.
sijjin akwai hudan wa rahmatul liqawmin yu'minun suratul ra'adi Mm.
da kai aya farko a farkon surar Mm.
alif lam mim da tilka ayatu ta'ala allazi unzila ilayka min rabbika la walakin aksara nasi la yu'minun kaga Mm.
yu'minuna a karshen sura Mm.
yu'minuna a farkon sura kaga bi sun haɗu da shi da fara da shi da kare
Yusufa ta kare da yuminuna, Ra'adu ta fara da yuminuna a farko kaga bi gaskiya sun ne haɗu.
gaskiya ne To sannan akwai gwani awal Shek Umar. Gwani awal Shek Umar na. To shi ma ya dubo inna rabbi la sami'u du'a rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Mm.
Akwai fa ashabul maimana wa ashabul maimana wa Mm.
ashabul mash'ama kuri ma ashabul mash'ama.
Mm.
Sannan akwai min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qawli yazguna bil ghaibi shi ma min makanin ba'id kaga ba'id biyu.
Mm.
akwai kalla sai alamun sun kalla sai alamun alam na ja'alil arda sannan akwai gwani sani tilo wanda muke magana ɗazu Mm.
ya kawo kuma ya malin tsala zarratin khaira ya Yeah.
rabu wanda ka kawo Eh.
ɗaya sannan wa manya malin tsala zarratin Waye kake sharrin kawo su?
gwani sani tilo yanzu ga wani gwani to ga wani Ah, gwani sani ni- ni- shi kenan.
ni Shi sunana wannan gwani Muhammad.
sani na biyu
kai ba bai baka da zaman lafiya
to sannan akwai kalla sofa ta alamu kalla sofa ta a'a farkon kalla sofa ta alamu na summa kalla sofa ta alamu Mm, aya mm.
sannan kalla lau ta alamu kaga ta alamu na ta alamu na ko Mm.
sannan kalla la yun bazanna fil hudama Kama adraka wal hudama Na'am.
kai nusabbi haka Kathira.
wa naskuraka Kathira.
to sannan akwai gwani kabiru dan gwani shi ma ya kawo fi ma yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib kudi walau tara izfa yu fala faut wa ukhidhu min makanin qarib da kyau to sai kuma ni na kawo musu na wa alaina alhisab aw lam yara anna nasi larta nan qusa min atrafi an kaji zaka tarda wa huwa sari'ul hisab shi ma saboda ni abin da yasa ba na yi ni na je ko tambayar kaga bai kamata kuma ni zan daga kai participation ba eh gaskiya ne shi yasa kawai sai in dau guda daya a matsayin misali ga na tambaya ga kuma an sata ni ba ya zama na yi Sample dai ka bayar, a cikin kawo ladan.
sauran.
yawa gaskiya ne to sannan akwai gwani abba dan gwani shi ya kawo an da aulin rahmani Walada.
Uma yan baji da rahmani an yattakhiza Walada.
Akwai wale sha da alabu ma ta'ifatun min almu'minin azani la yankifu in kaje karshen ta zaka tarar da hurrima zalika alal mu'mini.
Mm.
Sannan akwai wa kafe bihi bi zunubi ibadihi khabira alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin mastawi ala al-arsh ar-rahman fas'al bihi Khabira.
khabira Ka khabira biyu.
na fahimci akwai lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun Mm.
kaga sun hadu Mm.
akwai fala usimu bima tubsirun wa ma la tubsirun kaga su ma biyu Mm.
akwai gwani hafizu rijiyar zaki ya kawo fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada'a akwai kuma wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun Mm.
sannan ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila isfahu aw anqus minhu Qalila.
akwai najri illa ala rabbil alamin atatuna dhukrana min al alamin Mm.
akwai la iblis abiyan yakuna ma astajidin qala ya iblis malaka allah takuna ma astajidin Sajidin.
sai kuma gwani ibrahim mai sittin mu kuma tsangaya ya kawo wa in tatawallau kama tawallaitu min qawli azikum azaban alima daga gombe kaga azaban alima ko laysa ala la'ami harajin in ka je karshen zaka tarar da man yatawallan azibu azaban alima akwai wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin sannan akwai wa taqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bi kulli shay'in alim wa in kuntum ala safari in ka je karshen aya zaka tarar da wallahu bima ta'maluna alim kaga alim alim sun hadu Mm.
akwai kazalika yubayyinu Allahu lakum wilayat wallahu alimun hakim na wa idza balaga al-atfalu in Na'am.
ka je karshen ayar zaka tarar da kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati wallahu alimun hakim Na'am.
sannan akwai gwani sala abu yusuf daga sandai gomban ya Gombe.
kuma cewa fa auli lahum da'atun wa qawlun ma'ruf in ka je karshe zaka tarar da lakana khairal lahum kaga lahum lahum Mm.
abe uku ya kawo lahum abe biyu ma ya Ya kawo kawo lahum, lahum gaskiya ne.
kuma a cikin sura daya na akwai gwani muhammad almuhajir kurna maƙwacinka gwani mai tsawo wa ashabu shimal ma ashabu shimal Mm.
akwai gwani suleiman babandi ya kawo wa ma'adiri kama yau muddin sun ma Mm, ma'adiri adraka kama ma yau yawmuddin.
muddin Mm.
akwai innahu mai kidu na kaida wa Wa akidu akidu kaida.
kaida Haka ne.
akwai gwani sani gumal wa adalla a'malahum zalika bi annahum karihum anzalallahu fa ahbata A'malahum ba.
a'malahum sannan akwai gwani misbahu tun ba gidan harbi da babbaku da farfaru shi ma da ya zubai fara yi ya ce wai sai jizillahu shakiri wa ma kana li nafsi lan tamuta in ka je karshe zaka tarar da wasanna jizi shakiri wa kana Allahu shakiran alima la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i qawli Allahu wa kana Allahu sami'an alima sannan innahu bihim ra'ufur rahim ala thalathati allazina khulifu in ka je karshe zaka tarar da inna Allahu huwa tawwabur rahim kaga rahim rahim فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين كانوا مؤمنين بي إيه معرفة إيه نكرة لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوط أنسي أبي مذاك أبي مذر أزوك أشي ذاك ترد إلا امرأتك كانت من الغابرين كاغا غابرين بي سن هدو أخوي اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كاغا غابرين to sai kuma gwani ba isa wani Mustapha daga can Maiduguri shi kuma ya kawo da ni'ima darul muttaqi jannatu karshen ta zaka tarar da kazalika yajzi Allahul muttaqi akwai kuma akawo Haruna nabiya wa kana rasulan nabiya so wa'annan jumla guda 85 haka wana ya suka tattauna su ina ganin mun ci rabin lokacin mu sai mu shiga kuma ɗayan bangaren na'am to Allah ya saka masa da alheri amin amin to ka san tunda Ramadan yana kwankwasa kofa haka kullum sai ya yi taku daya yanzu taku takwas ne rage masa ya zo ya shigo inda ya kamata ya shigo muna fata Allah ya kaddara mu cikin bayansa da za su ga wannan wata sai duk abin da ya kamata a ciki ya hore mana rai da lafiya ya kuma sauƙaƙa mana rayuwa waɗanda suke son su gallaza wa al'umma kuma a ciki ta hanyar daga farashi ko yin amfani da wannan dama don ganin sun gallaza wa jama'a ta kowace irin hanya da suke da ganin cewa dama ce a gare su muna fata ya Allah ka shirye da su in kuma suna da matsalar da ba za su shirye ba to Allah ka kare mutane daga sharrin su Allah dukkan sauki a hannunka yake muna fata ka sauƙaƙa mana ko da su ba sa so sauƙin ya faru ya Allah kai ne mafi sanin hanyar da zaka fata ka sauƙaƙa wa mutane Allah ka sauƙaƙa mana Allah sa a yi azumin nan cikin farin ciki da jin daɗi da sauƙin rayuwa kuma alhamdulillah azumin zai zama insha Allah ba irin na bara ba ka san bara an yi shi a cikin kulle ga rana ga komai da komai dai na rashin daɗi eh fatan mu Allah ya sa muna cikin bayin da suka samu yi moriyar wannan wata sosai sosai sosai kuma wannan yanayi da muka tsallake Allah kada ka sake maimaita mana har ila yau mai kiyamati eh wannan kuma da zai zo Allah sa muna da rabon ganin sa to tunda muna batu ne akan gabatowar shi Ramadan eh kasan Ramadan shahrul Qur'an haka ne haka yake yawwa allazi unzila fi alquran min alhudi wal furqan now now to tunda wata ne na qur'ani ana son mutane su mai da hankalin su akan alqur'ani ala da kalle ya zama kai sauka daya ko izo 20 ko izo 30 ko izo 40 kuma dai eh a duka wata a to ai wani in kace izo 20 din ma ko da zai rika zama ya yi karatu da awa biyu kullum wallahi ba lalle ya yi zuwa ashirin nan a wata ba saboda ai kowa akwai yadda Allah ya hore masa Qur'ani wani yana son Qur'anin to amma kuma irin yanayin yadda Allah ya bashi kwakwalwar sai ya zama yana da irin wannan lada biyun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to yana shan wahala ya siya ladan ya samu ladan wahalar sa sannan kuma ya samu ladan karatun Qur'ani ko to ka gani amma wani idan ya zauna a tsakanin awa ɗaya da rabi sai ya maka ido samanin haka ne to ka gani wato wanda shi nan na dewa ki to ka gani to wani kuma kamar yadda na faɗa din ya yi ƙoƙari ma ya wani ma kuma yanayin lokacin ne ba zai bar shi ba na farko dai bai da haddar ƙur'anin da za a ce ko da yana yin wani abun zai iya yi yana karatun sa kamar dan kasuwa ne kafin kastoma su zo ko kuma su zo kafin ya sallame su yi yake yadda ya riga ya saba da ƙur'anin harshen sa ya zama a jike yake yawa ya ratsaba in kiratul Qur'an to kaga idan haka ne to akwai akwai yar mushakka a ciki sai da dole sai ya tattara hankalinsa guri ɗaya wani za ka koda yara ne suke hayaniya na karatun Qur'ani to sai da ya haƙura an ba za su iya daina ba ka gani baya kamar yadda Bahaushe yake cewa kunne biyu baya jin magana biyu kunne biyu baya jin magana biyu dole sai dai ka ɗauki ɗaya ko dai ya saurari hayaniyar yaran ko kuma ko kuma ya kira ya zauna da su su daina kuma da yayi zaman tsangaya iyawa zai yi eh to ai eh to ai wani ma ba ya ba a cikin wannan abu ba saboda dama a cikin ya koya tafiyar nan wani malami mun ziyarce shi yake ba mu labari yake cewa akwai malamin su yace wallahi wani lokaci in ya je guri ya shiru haka ba ya iya bacci
saboda malami ya faru a zo a taimakon tafiya ba haka bane ita kuma da ni makaranta ta wannan rugun tsubun karatun kayayya kayayya Shi ne zai shi kawai bacci.
shi kuma wannan shine a nan zai samu nutsuwa ka gani kaga aka san wani shi kuma in bai samu nutsuwar da guri ya shiro ba zai iya ba zai iya baccin ba to yanzu misali kamar mutanen mu na karkara ne Mm.
inda babu tituna irin na cikin gari Mm, mm.
kaga in suna tuka maka mashin a cikin rairayi Ƙwarai.
za ka sha mamaki wallahi amma kai in aka baka aka ce kai Wallahi.
ba za ka iya ba su kuma suka zo birni aka ce su tuka Ƙwarai kuwa.
za su ce ba za su iya ba Sosai.
za su ga za su yi ta karo da mutane ne Sosai kuwa.
saboda kowa ga inda ya kowa da koya inda ya Yawa koya to.
kowa da inda yake yawa wani kuma ya iya duka biyu kwarai zai iya a cikin rairayi zai iya Allah ya ba kan kwalta.
zuciyarsa wannan tsumaninar gaskiya ne yanzu wasu shawara za ku ba wa mutane irin yadda za su da shi karatun Qur'anin da sauki saboda duk abin da ka dauke shi da zafi sai shedan ya shiga ciki ya hana ka gaskiya ne misali yana so zai yi sauka biyu ko uku Mm.
a cikin watan kaga kullum yana da SP shi dake nan in shekara in sauka biyu zai yi.
kwarai da gaske Sai dai watakila in yana da hikima.
Kwarai in yayi zai iya sauka uku in in yana da hikima to ya fara daga litinin mai zuwa ba ta yau ba na ya yi izinin sa shida a ciki Mm.
ko da watan nan zai kwana ashirin da tara Mm.
to ba zai Kaga samu yana da tasgaro ba cikakken sauka uku eh ba zai samu Kwarai da tasgaro ba gaske, kwarai in da gaske kuma ya ga zai iya idan an tabbatar da cewa wata ukun zai yi to in ya rage saura kwana shida sai ya rika izu bakwai bakwai gaskiya ne haka ne kwarai da gaske to ko kuma ya bari idan ya zo saukar sai izu sha biyu gaskiya ne wata eba da yadda ya ga zai To iya tsara lallai dai kam abinsa ya kamata tunda magana muke a gidan rediyo yawwa kuma kowa da kowa yana sauraron mu Haka.
kuma wani yana da karfi wani kuma yana da rauni yana da rauni haka wani ne kuma gwani ne wani kuma ƙolo ne Eh.
wani kuma kotso ne da Haka ne.
yake shirin tafiya harka ƙura wani mamolo ne wani kuma molo ne eh Su dai a- a- a- nan mu ne ba za a ja baki ba a ta ai za ka iya faɗa ai ya rikan tsangaya ne Da shi ke- ya rikan tsangaya ne ai ko wanda ya sani ya sani a a shi ke nan. to abin da har kullum malamai suke faɗa mana an samu hadisi ba shi Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
ya faɗa cewa wanda zai karanta alqur'ani za a sa shi a cikin waɗanda suke masu kokari shine mutum yayi kokari a ce alal akalla a wata ya samu sauka daya ko ko a cikin kwana arba'in ya samu sauka daya to idan muka ɗauka wata daya gwani misbahu kamar yadda shi malam muhammad sani gwani yake faɗa mana kaga kenan kullum mutum yana da cikakke izu biyu da zai yi alal akalli a ce wata ɗayan nan na ramadanu ya huce ka samu cikakkiyar sauka ta alkur'ani wanda mu a gurinmu muna ganin hakan ba karamin kasala ne zuwa ƙarshe ba to amma kuma wasu sai mu hango wani bangaren yawwa shi yanzu wani iya cikarsa iya kokarin shi a duniya a rana tsayin yini ya iya yin izu ɗaya ko wannan izu bin abin da yake da akwai guda daya ma'ana wace iri ya sha akwai wani mutumin da gaba daya a wannan wurin ba shi da lokacin da ya zo na ya karatu to wani irin shawarar lokaci ne- wani irin lokaci ne wanda kake gani za a samu masa to ni abin da nake gani ai tun da watan ramadan ake magana kuma ana so dole tunda ana faɗa mana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam in watan Ramadan ya kama yana zagi dan tsansa ko Mm.
yana yin damara ibadar da yake yi yana ninka ta gaskiya ne ko ana sallama iyali a dawo da rayuwa ta koma masallaci Mm, misali mm.
to mutum a ce a dare yana yin bacci na awa goma ne ko awa takwas ne ko awa goma sha ko ma dai awa nawa dai yake yi to daure raba awoyin nan naka gida uku yi baccin kashi biyu tashi a kashi ɗayan ka ware ka ce Allah na baka wannan kashi ɗaya na awoyin nan na bacci da zan ya ɗauko ƙur'aninsa ko ta da baki yake yi misali Mm.
bai iya karantawa da sauri ba ya yi iya abin da ya yi gwargwadon iko da daddaren nan Mm.
sannan a rana yini awoyinsa na rana misali awa goma sha biyu ne yake da su a yini Mm.
to ya ce to na raba ta gida uku Allah na baka kashi ɗaya biyun nan na tafi da su cikin harkokina ba kaga ai awa hudu kenan ko Mm.
to ita ma sai ya zauna ya yi in Allah da in ya haɗa da wancan na daren da wannan na rana ba zai rasa samun izu ɗaya ko izu biyun da zai ba Mm.
kaga in ya samu izu biyun ka lissafa ta sau talatin za ta bashi sauka ɗaya Za ta bashi.
PGC system kuma Haka ne ko eh, haka sai tana mun wata mata Allah ya gafarta mata Allah ya janta da rahama idan ta yi sallar asuba na'am
ba wani dalili da zai tashi da ta karanta izu da Allahu akbar na
idan ta yi sallar azhar Mhm.
babu wani dalili da zai sa ta tashi ta motsa daga wajen sai da ta karanta izu da Allahu da haka idan ka lissafa kullum tana da izu kullum da biyar na ba izu gaira madadi biyar na na da- na dalili da gaira dai misali bai shafi lokacinta ba ma'ana babu Kuwa, wani bai lokaci shiga ba cikin- abu yau gaskiya ne ta wannan shine kuma dama mu har kullum abin da muka rasa malam Muhammad Sani irin tsari na rayuwa musun aini ka san Allah ya mana akuwa kamar larabawa haka da sauran wasu kabilu da ba mu ba ba a nan kasar ba suna da irin wa'annan tsare-tsaren kullum aini ana ce masa bar majatul yawmiya da larabci tsarin ka na yini abubuwan da zaka yi misali na tashi da safe ina da uzurin wata yalla zan yi lazumi zan yi karatun qur'ani zan yi waye zan je kasuwa zuwa ɗi ƙarshen wannan abubuwan Timetable Ka tsara ne.
komai ke timetable din rayuwarka to a ce a ciki ramadanin nan ya zo sai ka ɗauka kana da lokacin da kawari za ka yi istighfari kana da lokacin da za ka yi salati kana da lokacin karatun qur'ani kana da lokacin da za ka je kasuwarka kana da lokacin iyalanka kana da lokacin shan ruwa kana da lokacin duk abubuwan da za ka yi to in kai wannan Allah ya da tsari ba zai kare maka ba akwai wanda har waya hatta waya na lokacin da Komai.
ya duba ta ka gani na in aka yi haka za a zauna lafiya komai amma in yi zamana Ake bi- abubuwan mu babu tsari to shine abin da yake janyowa mutum sai lokacin yinin ya zo ya wuce karkace mai kai a yinin nan Mm.
na neman kusanci da Allah Mm.
ko kuma na karatun alkur'ani mai kai a yinin nan sai ka ji mutum ya yi duru duru wallahi wanda muna ganin ga malaman mu sai ka ji malami a yinin azumi da daransa ya yi sauka bakwai shida wallahi shi daya wallahi a 24 a hours dare eh wallahi da daddare sai ka ji ya yi sauka uku da rana ya yi uku kuma ka san ba abu mai sabo irin alkur'ani in kana yin shi da kana yin awa biyar baka sauka ba awa shida wallahi in kana yi yau da kullum sai ya dawo ma awa uku wallahi sai ya dawo awa biyu ma Sarai kuwa.
haka daga sauka cikin sauki sirr kuma wanda in karatun ne aka ce kai ko da speaker ne Hmm.
za ka ai mamakin tuya kai kuma gashi kowa yana jin ka kuma gashi ka karanta kuma kuma abin mamakin shine kai da baka da wannan din Hmm.
baka fi shi samun lokaci ba kwarai da gaske saboda ni abin da nake gani ma Hmm.
in har mutum lokacin ramadan idan ya ya- ya sha ruwa kai sallar tarawih Hmm.
ya samu ya ci abin da zai ci in ya kwanta karfe goma zai iya tashi karfe hudu kwarai kuwa idan ya tashi karfe hudu nan Hmm.
kafin a ce da kai lokacin da za a ce salatu khairun minan nan Hmm.
nan ma zai iya yin izuci biyu kwarai kuwa in ma mai ta'ata ne zai iya yin izuci daya sosai sosai Insha kuwa, Allahu sosai ta'ala.
kuwa, sosai kuwa.
to in mai komawa bacci ne idan ya zo ko da yake ma dai watan watan ya zo mana da cewa dole yara za su koma makaranta Hmm.
to in bai kai yara makaranta ne kaga ba ma magana da koma bacci kenan kwarai da gaske to a tunda dole iyayen yara yanzu ana yin sahur kuma za su fara shirya wa yara shirya wa tafiyar.
yara su je tafi Eh, makaranta tunda su- wasu wataƙila ba azumin za su yi ba kamar yan nazari wataƙila su sai yarda ku su tafi kama sun yi kankanta su da ba dole wannan ne sun magana yi ce ta abin da ya dafa musu akan lalle su tafi amma kuma ai sai a ba ba su hakuri a ce yanzu ramadan ne a sai a sai a ce sai azumin rabin gini ba akwai azumin yara azumin azumin sha ruwa sha biyu ba Kamar da zai yi haƙuri.
eh ai ne zo biya kudi ba sai a ce wata rashin cin abinci Eh, ne rashin cin abinci ta ne Eh.
sai wanda zai san ba to to gaskiya dai ina ganin mutum ya tsara ma kansa Allah zai tsara ma kwarai da gaske In To don kuma- haka yanzu misali idan kuma shi a ce ba a yi bane kwata-kwata shine laifi shine laifi in gaskiya mutum yana ganin ba zai iya ya raba Mm.
awoyinsa na daren nan gida Mm, uku ba mm, ko ya raba na ranar gida uku Mm.
kaga misali in ya raba yininsa da darensa ya raba shi gida shida ya ba Allah kashi biyu mm.
ya rike kashi hudunsa Mm.
awa 24 sa in ya raba ta gida shida kaga yin awa takwas sai cikakkiya wannan ya ware ta ta Allah ce Mm.
kaddara ba zai iya takwas din nan ba ya ware awa hudu yawa tun da kamar yadda na faɗa duk abin da ka ɗauke kaga shi da yawa awa biyu da rana awa biyu da daddare Wallahi ya kuma isa.
awa biyu da ranar ba dole sai kayi ajiyar awa biyu ba ɗau Mhm.
minti Mm.
talatin ka ce da asuba na yi sallah asuba yanzu ba zan tashi ba sai na minti talatin eh na zauna na karanta qur'ani a ciki wataƙil ka ce na ware minti ishirin zan karanta qur'ani minti goma in yi su gifarin ya lala in Kai azkar ɗinka ne na ruwa. Idan safe.
abubuwan dai da ya kamata ka yi eh ka gane ko da azahar ma ka ce na yi haka ko kuma rana ta ɗaga ka yi minti talatin da azahar ka yi da la'asar ka yi magariba an sha ruwa nan babu wannan lokacin tsakanin magariba da isha ba in tabar in an sha ruwa wani lokacin ana shiga tarawih zuwa ƙarshe Malam, idan Bayan mutum- isha kuma mutum- su kalli kokarin da mata suke mana ba shi haka kenan ba.
ne to ka duba kawai ka ji a ranka cewa duk abin da matar ka ta yi na ibada nan ka biyu haka ne ka yi mata ma shikenan dama ba illa wa kuna rajulai ne fa rajulun wa mura asani ko namiji ɗaya mace biyu Kare ka.
shi ne kawai in ba mu maza biyu da za su iya ba da jere ku sai a samu mata biyu da namiji ɗaya kaga shi kenan matar ka ta yi to kai sai ka ce to zan yi ninki biyu ki dama shi ne ka'idar ba sai an zo linza kare ake yi to ai kuma nan cewa aka inda ta manta dai ta tana manta a ta yi ta kai to ai ko ba za ka manta ba to shikenan gwani ina ganin to dan haka tunda mun wannan shine an ba da waɗannan shawarwari Eh, wannan dai shine muke kuma ganin kamar shawarwari.
yadda aka ce idan aka sha ruwa ba lokaci wani idan ya sha ruwan yake cikin gida mai tilawa ne Mm.
wallahi kafin a kafin a tada tarawih ya yi Abba goma a malam, wannan abba malam, a wannan cinye cikin shi.
gida cinye shi cikin sanyin rai eh mana abin da Wallahi, yake da akwai a cikin lokacin sanyin rai babu lokacin daɗin karatu irin wannan lokacin haba malam saboda a daidai wannan lokacin da wahala ai wannan goma fa nutsuwa ce babu A daidai wannan lokacin da har- ai kuwa ta kansa yi kwarai kuwa kowa ta kansa yi Eh.
kowa ta kansa kai ma sai ka Sai shiga ka- in kai kai abin ka kuma koda mutum bai iya karatun nan ba ma sani Mm.
malamai suna nan cike da gari kai rediyon nan ma yanzu koyar da mutane take sosai kuwa kana dai Kano da na taɓa zuwa wani taro nake faɗa wannan kalmar nake cewa kana Kano ka ce baka san wani abu wani addini ba to kalubale ne wallahi kana da a ba basira.
uzuri fa ba uzuri wallahi kana daga gida rediyo za ta koya mata abin da ake gaskiya ne in ma babu ga masu mp3 na kyauta ake tura qur'ani ba ko sisi za a je a in ka tura je ma ka ɗauka ɗin za su ce ma ai mun yi doka kungiyar yan tura-tura sun ce ba karɓar In ji kuɗi na tura Qur'ani ne.
Qur'ani. ko na karatun wane ne gashi nan sai a tura ma na karatun muryoyin namu ne gashi nan su Allah ya Ali saka masa duk da sun buga alkhairi.
studio su gwani isa ka shahara akwai karatukan su gwani mai karama wanda Allah ya saka wa gwamna wa na ji in za ta fi karatun mai karama ne ke tashi Haka aka a wannan ce.
tawagar Mm.
warannan ma na ji na gwani isa ka shahara to kaga wannan ai da abubuwa ne wanda suke na karfafar da in baka iya wancan karin larabawan ba to ka iya wannan namu in baka iya wannan namu baka iya wancan gaskiya in ne ma babu ka je malami zai koya ma duk malamin da ka zo ya ga cewar ka zo ya koya ma qur'ani ba ba inda ake koyar da abu kyauta ma irin makaranta mutum yanzu ka zo sai ya ga cewar ashe wannan mutumin ma yana kauna abin da muke kai kuma ai ko ba za ka iya wa maka saurara din ma ai lada ne sai ka sannan saurara sannan duk da dai ba filin wa'azi bane Mm, har kullum akwai abin da nake kara kallo mm, matasan mu ne yanzu wanda suke sakaci da alqur'ani mm.
ba abin kai can su bane a ce lokacin da zaka yi aure ka aure matar da ta iya alqur'ani gaskiya ne wallahi ni ina ganin wannan ba abin bakin ciki wallahi irin wannan wallahi tallahi sai mutum ya durudu a'a ai ita za ta fi cutuwa ma to saboda shi dai kaga bai san qur'anin ba kwarai bai san zakin da yake ciki ba bai san darajarsa ba bai san darajarsa ba bai da san haka ba zai wahalarsa iya taimaka mata Yawwa, karatun ya ya dore zai ba karatun ya dore idan shi gaba aka samu matsala sai a irin ta mai ta'alimi sai a Kwarai- ɗauko garoshi a sa a cikin kwarai da toka gaske, kwarai da gaske.
kaga sai zama toka Kwarai da gaske.
me kuma a ɗauko garoshi a sa a cikin wasu garoshi ya ya dore Ka gani? to Allah ya sauke Allah ya wani afuwa.
kuma Allah ya Allah ya sa Allah ya sa mu wanda sa'a.
aka idan su sun ji bari mu je ga masu sauraro ko sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas wannan su ne nambobin da za a same mu a cikin wannan shiri na gwanayen ƙur'ani na wannan lokaci musamman mun- muna maraba da masu neman shawara da kuma masu tambaya uh, wato shawara akan da karatun alƙur'ani ɗin ko kuma wani abu da yake kama da wannan sannan kuma masu neman shawara a masu tambaya su masu yi in akwai abin da ba su gane ba abin da Allah ya sanar da waɗannan gwanaye insha Allah za su ba su amfani da aiki na karɓar waya sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas wa alaikum assalam to layin ka ya shigo ya guntule assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam kina tare da mu kuwa
Ina tare da ku.
To, muna jin ki.
Sannu barka da aiki.
yawa barka da yawa ke kan layin hello wa ke kan layin kina tare da mu to layin ta bai yanke ba amma kuma Maganar ba.
Eh, sadarwa ta gutsure tsakanin mu da ita. Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Na'am, wace kan layi?
ladi ne Daga ina?
daga kurna To muna jin ka, Malam Nafi'u.
ana lafiya Alhamdulillah.
adalla Na'am.
da Allah wannan an- da hadisi da aka ba mu je kan hakika sai kara godiya yayi dai kan hakika Allah saka da alheri Na'am.
ni tambayar ce da Allah ta wakafin ma'i ya ake nufi da wakafin ma'i
To, shikenan. Za ka ji amsa. Mm.
yawa ina gaida gwani
To, eh, shi wakafin ma'i kamar dai da ku kuka faɗa ko?
An faɗa kwarai da Yau an gaske.
faɗa an yi bayani a kansa.
Kwarai da Asali yadda aka yi aka samo shi fari aka samu aka yi roƙon Kwarai- ruwa kwarai da duk wannan gaske.
gurin da aka zo aka tsaya aka tsaya aka yi addu'a ko?
Kwarai da gaske.
Haka ne?
Kwarai da gaske. Shine Kuma Allah ya abin da ya saukar da ruwan shine Shine ma'ana ake cewa wakafin ruwa wakafin ma'i, kwarai da wakafin gaske.
roƙon ruwa.
Kwarai da gaske.
Eh shine kawai.
Kwarai kuwa.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Lafiya alhamdulillah wake tare da mu.
Ina ce da gare biyar ne.
To Ummi daga Rijal Lemo da fatan kuna lafiya a can Rijal Lemo.
Lafiya ƙala.
To muna jinki.
Gaskiya ne kiran naku yana nufi in ku don Allah a saka da alkhairi Allah ya ji.
Amin ya rabbal alamin muna godiya sosai Ummi.
A tashi na ce.
Allah ya sa da fatan kuma za ku karasa wuni lafiya. Assalamu alaikum.
alaikum salam ana muhammad san da kake sauran zana ina muku fata alheri Masha Allah.
Na muna amsa.
wake kan layin.
ana muhammad san alaikum jibrin daga nan gawa To Malam Muhammad Sani muna jinka.
yawwa tambayar da nake so ne ga na yi ita ce
na'am muna jin ka
ne tambayar da ke son da na samu ana mun wani irin tabbacin gina zo na samu ba irin ka samu ana maka ne
wani irin karatu ne wani da na samu a wata zangar ana mun yanzu kuma na zo a bada mata na to me ya faru hello layin sa yanki ba layin layin sa yanki sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas assalamu alaikum
Walaikun salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
wake yawa wake tare da mu
Ni tana magana da Aliyu Adam wato Aliyu Nasa.
to malam na fulani
Wasu ya mutu daɗin wannan sirri na su. Allah ya aikata wannan jirgin amin amin ya Allah wannan kuma kiri da ake gaskiya ya ƙara min kanyi mutum na na ji ya ƙara min kanyi na kasancewa akwai a cikin gabar dajiya da
na yana
ne ba da abin da zai ce kuma kuma kara ta shi ne wannan ma wata ba a ce an buɗe shi ne ba ta musulunci kamar mutum ta yadda za mu shiga wannan gurbin ba.
eh ta ai yadda zaka yi kawai abu ne guda daya kana da dama cikakkiya shi na WhatsApp din sai an san wane ne za a saka eh saboda akwai manyan gwanaye a ciki to amma na Telegram